إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين لشدة قوة صفر hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin daidai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulughul maram na dillatil ahkam muna cikin babul aqima haka ne ko ko kitabul atima littafin da yake bayanin abubuwan da musulunci ya halatta a ci da waɗanda musulunci ya haramta a ci malam ya ce wa an ibn abi aufa an karba hadisi daga ɗan abu aufa radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yarda قال يتي غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم mun yi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam saba a gazawatin yaƙi bakwai muka yi tare da manzon Allah sallallahu na kulul jara da muna cin fara muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi hadisi yana nuna mana halaccin cin fara kuma wannan kamar ma malamai sun yi jima'i akan shi kamar yadda imamun nawawi ya faɗa yana nuna halaccin cin wara cewa wara halal ne a cita akwai ma wata riwaya ta ibnu maja wadda take ƙara nuna mana halaccin wato cin bara cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yin kyautar kwara suna zuba wara cikin hoyahwai ana rabawa gida-gida ana raba wa mata abin da yake nuna mi halaccin dukkan wara halalci gaba daya sai idan an tabbatar da cewa wara wannan shekarar tana dauke da wata cuta duk wanda ya ci za ta iya sanya mai wannan cutar to ta haramta a ci ba don warar ba saboda cutar da ke tare da ita kamar yadda babban malami ibn al-arabi wanda ya rayu nan da shekara dubu da suka wuce yana littafin tafsirin alkur'ani yana da sharhin muwadda yana littattafai da dama yana da littafin al'awasu min alkawasu littafin da yake bayanin wato falalar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fara Spain wancan lokacin fara kasa Andalus ya ce ba a jinta saboda tana da tsantsan cuta cuta gare ta tsantsa saboda haka kenan fara ba za ta haramta ba sai ta zamanto tana cutarwa idan kuma ba ita ta zama haramun ba cutar ce haramun ba ita ba amma saboda suna tare to shi kenan malamai sun yi sabani shin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba cin wara mun ji wara halalci an ci wara a yaƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi ko tare da manzon Allah aka ci ko ko a'a hadisin da muka karanta yana nuna kamar haka din tunda an ce ga zauna ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama saba gazawatin na akulul jarada mun yaki bakwai tare da manzan Allah muna cin fara idan kaga yana iya daukan muna ci tare da wa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ma riwayan da aka samu ƙari riwayar Imam Bukhari cewa na kulul jara da ma'ahu muna cin haram ba tare da shi duk wannan ba ya tabbatar da cewa ya ci dan inda ya ci cewa za a yi ya kulu ma'ana amma na akulu ma'ahu muna ci tare da shi ina nuna muna ci alhali yana tare da mu kuma yana ya daukan muna ci tare da shi din yana ci mana ci to saboda haka ba mamaki kuma akwai ma riwaya da ta zo akwai riwaya da ta zo cewa wa ya'kulu ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cin fara tare da mu a wata riwaya wadda Abu Dawud ya fitar da ita an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anil jaradi daga fara fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la akuluhu wa la uharrimuhu ba ni ci kuma ba ni haramtawa ba ni ci amma ko ba haramun bane saboda ko ba kowane abu bane ba kaci kuma ba haramun bane kuma ba kowane abu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ci ba alhali kuma abin ba haramun bane ba ba ya sha'awar shi ba ya san shi muna ganewa ko to saboda haka kenan dai wannan yana nuna wato halaccin cin bara kuma a wurin mafi yawan fahimtar mafi yawan malamai cewa wara ana cinta ko da wace irin mutuwa ta yi ko ta mutu da kanta ko a kashe ta aka yi ko bibbige ta aka yi halacci saboda farkon abin nan farkon bulugul maram mun karanta hillat lana maitatani wa damani ko hilla lana maitatani wa damani yawwa aljaradu wal hut da hwara da kihi a waɗannan musoshi ne ma'ana musoshi ne mana kowane da cikin su musa ne amma kuma mai halal ne Yawwa. saboda haka kenan wala ta halitta a cita da wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda ka ta halitta ba haramun bace a gyara ta a sa mata mai a sa mata yaji a sa mata albasa a gyara ta da kyau ta yi daɗi mu ne muke wa- muke wahala kan wara laraba ba su wahala kan wara wasu kawai shanya ta suke yin ta bushe su ci wasu kuma ɗanya ma suke ci a musu kaga yana ta ɗiba yana kat kat yana kamtsa a bushe wasu kuma su shanya ta ta bushe wasu kuma su salala ta shi kenan amma ba da waya ka gaba larabiya su ya fara in muna soyanta sai sai zo su yi ta kallo sai irin wahala ce muke haka wahala za mu soyawa dan me ba mu soya nama ko muna muna soya kasusuwa kawai in aka gyara suka ga yadda ake wahala a yanka albasa a sa a ran magi a sa abubuwa to su ta kallo ba su ci har tsantsani ma suke kamar yadda kai ma in suna in kana in suna cin danyen nan kana tsantsani haka su ma suke Allah ɗaya gari bambam nan kace sai an ci hara dan yawa zai cin ta shikenan ta yi zaman ta kawai Allah ya samu dacewa na Anas radiyallahu anhu an karbo daga Anas Allah ya kara mashi yarda fi qissatil arnabi a cikin kissan sumu Kala ya ce, Fadabahaha sai ya yanka zoman. Fadabahaha sai ya yanka ita zoman. Da larabci, zomo mace ce. Fabatha biwarikiha sai ya aika da cinyarta ta baya. Ila Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam ya zuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fa ƙabilahu sai ya karɓa. hadisi yana nuna mana cin zomo wani hadisi yana da kisa kisa shine anas dan malik ya ce mun wato bi wani zomo da gudu a wani wuri da ake ce mamar zahran mun bi shi da gudu mun mun firgitar da shi mutane suka hita da gudu aka bi shi a kawo to manyan mutane duk sun gashi ya ce ni kuma da yake karamin yaro ne ni na bi shi dama karen bana bahaushe ya ce maganin zoman bana shi ke maganin zoman bana kare in tsoho ne kaga fakewa zaye in yabi in yabi zomo amma in shi ma matashi ne irin zoman yaya sai a yana ana gudu sai ya kamo shi to haka su ma mutane suka bi shi anas yaro ne karami cikin sauran mutane ce duk kowa ya hoki kowa ya gaji aka tsaya na ka wannan zoma ya ba mu wahala ya ce ni na je na kamo shi na zo da shi wurin babana abu talha wanda yake auren mahaifiyata ya yanka sai ya aika ma annabi sallallahu alaihi sallama kaho baya ko kuma ya ce cinya baya wurin manzo Allah sallallahu alaihi sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya sa hannu biya karba abin da yake nuna halacci kuma shi ma dai wannan kamar na fara ne bayan nuni a nan wurin akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci wannan zoman amma dai ya karba karban yana nuna mi yana nuna halacci shi sa wata riwaya marwaici ya ce ma'anas ya ce ma'anas manzala sallallahu alaihi wasallam kuma ya ci wannan zoman da aka aiko mishi anas ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci ya ce kuma manzan Allah ya karba to saboda haka wannan shi ma kamar ijma'in malamai ya tabbata akan halaccin cin cin zomo zomo halal ne amma yana daga cikin dabbobin da ba su da wani jini wurin cin naman su ko halal ne amma wani rayuwar shi in kace ma sai ya ci zomo tsantsanin shi ci. amma halal ne ko ba haka ba amma akwai wahala kaga mutum ya je ya sawo shi kuma akwai wahala ka ga yadda ake sai da naman shi amma kuma halal ne in mutum yana so sai a yanki mai a gyara mai shi ya ci ba haramun bane saboda ga hadisi karara ya bayyana cewa an ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kyautan wani abu daga ciki kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karba hadisi yana nuna annabi sallallahu alaihi sallama annabi ne mai saukin kai to zo man kanshi guda nawa ne bari ha ha a aiko mashi wani abu kuma ya karba ko zo man duka aka bashi guda nawa ne zo a matsayin manzala yana da mata sun kai tara gidan shi akwai jama'a to kuma ko shi kadai ne a zahiri a irin rayuwa ta manya ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sai dai zo mai to amma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne mai saukin kai ana aiko mai ya karba kuma ya godiya ya ce ya gode to haka ake so ko da ba ka cin abu ko da kyauta ka dan haka ma ka sa dubi ka karba ba sai ka ba wani ba ba a mai da kyauta ba a mai da hannun kyauta in ji bahaushe saboda zo mu dabba ce wadda ba ta da matsalar komi amma akwai riwaya da aka rawaito daga Abdullahi dan Umar cewa zomo haila yake shi yasa yace kaman makaruhi ne a ce shi saboda mi saboda yana haila amma ba hadisi ya zo karar gashi mun karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi ya karba shi bai ce haila yake ba ko saboda kenan ba ba makaruhi bane halal ne a ci Allah ya samu dace wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo hadisi daga abdullahi dan umar abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yani an qatli 40 min ad-dawab daga kashe wato hudu daga cikin dabbobi ko daga cikin kwari da dabbobi na farko annamla shine tururuwa manzala yana kashe turuwa take ce ma annamla oh qalat namlatun ya ayyuhan namlu namla guda ɗaya kenan namlu da yawa jami'i ne manzala yana kashe turuwa abu na farko kenan wan nahla da kuma nahla wato shine kudan zumuwa kuda amma na zumuwa manzala yana kashe su su da ma ba kashe su ko ba a kashe kudin zuma saboda saboda alherin sa ba a kashe su cikin masallaci ba sai su taimake ku akan akan natsuwa cikin sallah ba kai sallar ka ba abin da za su ma kada mala'ika ke tsaron ka a turuwa wai kake magana to mun mun mun turuwa mun shiga zumuwa kuma kan mira mun ga turuwa ni kuma zumuwa nake magana tun da zaman bar magana turuwa mun shiga zumuwa ha to kun sa manzo Allah ya hana kashe ta kuma kun kashe ta ga hadisi kuma kai ka kashe aiki kai da sunna koko na ka samu dalilin kashe ta to kai da ka shiga masallaci wai kashe ka ba ku barin ta yi zama ta yi ibada ku koya mata ibada ga annabi Suleiman na magana da ita ba ba laifi a kashe ta idan za ta cuta ma mutane wannan ba haram wal hudhud kuma zala ya hana a kashe al hudhud al hudhud dai wanda muka sani akwai shi yanzu ko wasaradi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe as-sarad as-sarad shine wato tsuntsu ne wanda rabin shi fari ne rabin shi baki ne wanda tsuntsu yake haka nan kuma yana da kurme man kai sannan kuma yana da tsinin baki sosai ha a hankaka ya alkurab ne ha sarwa salwa farauta fa yake katon kai gare kuma yana da tsinin baki dogo haka tsinin baki ba irin na shamuwa mai tsini ba haka irin wannan kukkuɓe bai haka an marai kuma wannan na karara mai wanda muke magana katon tsuntsu wannan tsuntsu ne babba farauta ma yake ba farauta tsuntsaye yake shirwa hora da baka ce rawahu ahmad wa abu dawuda ahmad ya rawaito shi da abu dawuda wani hadisi dalili ne akan haramta kashe abin da aka faɗi cikin wannan hadisi kuma wato daga cikin wannan hukuncin na kashe su yake nuna cewa kuma haramun ne a ci su ba jin saboda mi inda ya halitta a ci su to da ya halitta a kashe su amma tunda manzo Allah ya hana a kashe su kenan bai halitta a ci naman su ba kuma haramta cin naman su shine fahimtar galibin malamai mai yawan malamai sun tayi akan cewa ba a cin naman kuma a cikin kowace ɗaya daga cikin waɗannan halittu guda hudu da manzo Allah ya hana a kashe akwai sabanin malamai sai tururuwa kadai wurin haramta mi cinta nan ne ba sabani haramta me za a yi da tururuwa ko da halitta ka yi cin tururuwa cin tururuwa sai mutanen cena in ka gwada masa ita nan gidan suna gidanka suna za su kwashe keta zai zuba cikin tukunya a gyara a ci kawai to ita wato haramcinta ijma'i ne na malamai ba a ci gaba daya amma saura ana ci aiko saura ana iya ci wannan tsuntsu ne ana iya cin shi balle ma tsuntsu ne babba a wasu malamai suna iya cewa ya halitta a ci shi haka ma alhudhud alhudhud mutanen da suna cin shi saboda maganin kan karatu na sha gani muna yara an sai ma abokanmu don su yi kwarin karatu wani ya halbo shi yana ta yawo cikin gari yana ta bin shi Jik- tun da fa sai a ta yawo jika goma ya sai da wani sai jika ashirin a je a gyara ma yaro ya ci ban san yaran ma ko sun samu karatu وعن ابن ابي عمار ان قال حديث daga dan abi ammar قال yace qultu li jabir radiyallahu ta'ala anhu, nace majabir Allah ya kara masa yarda adabu kuda saidun ita ma ana ya farautar ta a kamo ta a farauce ta a kama ta a yanke ta hiya mana ita ma ana farautar ta qala na'am jabir yace eh da aka tambaye shi qultu nace sai nace mashi qala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa qala na'am yace eh manzo Allah ya faɗi saboda haka hadisi wato a cikin shi akwai dalili akan halaccin cin naman kura kura kala kala ce abbabu nau'i ne na kura kura wadda muka sani haramun ne a ci namanta saboda tana da tana da akaihu na horota kuma tana da yawwa tana da zagage saraka ba kuma manzala ya hana to akwai kurar da tana da su amma ba ta amfani da su ba ba ma ta cin nama an ce akwai nau'i na kura shi ake ce ma abubu shine wanda ciyawa yake ci kamar sauran dabbobi ma wanda yake kama naman daji ya kama ragon daji ko san daji ko ya kama jakin daji kura dai wannan ayan ka lura kuraye kala kala ne akwai irin wanda suke zo mama na wanda ake wasa da su kuma akwai wanda ba su da kaiwa kamar su ba ma yan masifa ne har za ka ga guda biyu ko kusan sun yi kace kace da zaki ma sun kashe shi su uku in sun- sai ya rasa wanda za ya kama in ya kama wannan wani sai shi ma ya kama shi to akwai kuma ah, nau'i na kura wanda shi ba ya cin nama ko ganin ka yi sai dai kai ka ji tsoro kuma wani abu ne cizon ka ne za a yi amma ba zai ci naman ka ba to shi ake ce ma abbabo kuna ganewa ku kura ce amma ba kura mai cin nama ba kura ce mai cin ciyawa mai cin irin abin da dabbobi ke ci ba ta cin nama haka waɗansu malamai suka ce wasu ko malamai suka ce "A, ita dai kura ce ita dai kuran mai horauta ita ce tunda nasi ya zo to an hidda ta daga cikin waɗannan abubuwa masu zagage masu horauta da kansu ko da tana yi an hidda ta daga ciki ma dai mafi kusa shine ita ce wadda ba ta cin nama domin a hita daga duk wani ma saɓani abin da ya sa aka halatta ta saboda ni saboda ba ta cin nama imamu shafi ya ce mutane ba su gushe ba suna cin naman ita wannan kura ɗin kuma suna sai da naman ta tsakanin safa da marwa ba tare da wani ya zo ya musu yayayya ba ko ya musu fada ba ko ya musu inkari ya ce abin ba da kyawu ba tun nan da shekara dubu da ɗari biyu imamu shafi yake faɗin wannan magana shi ya sha gani mutane lokacin aiki haji suna sai da naman tsakanin tsakanin safa da marwa kan safa da marwa da hili ne kawai hili ne ba wata katanga kawai hili ne ga duci can ga duci can haka ita ma kaba hili take kawai ba masallaci kewaye da ita duk ga- duk muta- gidajen mutane ne suka zagaye da ita babu wani wuri saboda haka wancan lokacin ba mai hana ka ba wanda za a hana ka ka shiga ko corona ta zo ba wanda ya sai hana ka hili ne kawai sai ka shiga abin kawar ruwanka amma yanzu an kewaye kuma an zagaye kasashe ɗan garin makka ma ba ya da izini ya hito ya aikin umara sai ya sai ya je ya nemo izini wurin hukuma ɗan gari ba ɗan cikin gari misali yanzu kai kana cikin gari nan masallacin jangi ne ba ka da izinin ka je shi saudiya doka ke akwai kamar turawa suke da sun gaba ko fuska ko ɗan gari ne suna iya gane saboda don da aka ba izini sai ka gan shi da wata alama da zara an gaba wannan alama kuma ya tunkaro harami to sai an tare shi an ce ina alama in yi tsuru tsuru to sai an ci shi tara kama ka za a yi ka ce komisariya da kai aji ka sai ka biya waye ce ka zo ka yi saboda ana son komi ya tsari kuma ana son mutane samu walwala gari ne kullum baki yake in yan gari suna ta tururuwa sai a ci cinkoso ba wai suna yi saboda kyan Allah ba kamar yadda wasu ke cewa a suna yi saboda san Allah da manzo Allah ne addinin musulunci so yake a samu a samu walwala a yi ibada cikin cikin jin daɗi ba ya ibada cikin kunci ba to haka bar mutane kuma suka cika to kunci zai Allah ya samu dace to saboda haka wannan hadisi yana nuna halaccin wato cin naman kura irin wannan wadda a ita ba ta cin nama wa ibn umar radiyallahu anhu ma an karbo hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda annahu su'ila lalle shi an tambaye shi anil qunfudhi daga bishiya daga cin naman bishiya ko ya halitta cin naman bishiya fa qala sai abdullahi dan umar yace qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman har zuwa dai karshen aya ala ta'im yat'amuhu illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri llahi har zuwa karshen aya sai karanta aya cewa Allah ta'ala ya ce ka ce masu ba ni samun wani abu da aka haramta cikin abin da aka yi mani wahayi sai ya kasance mushe ko kuma ya kasance jini ne mai bin wuka an yanke dabba ko kuma naman alade to lalle wannan najasa ne ko kuma sai in ya kasance fasikanci ne kaucewa ne aka yi da wannan abin daga abin da Allah ya ce a yi wurin yanka aka faɗi sunan wani Allah aka ce bismillati da sunan lata aka yanka ko da sunan wani Allah ne kuma wani ne muna ganewa ku sai karanta wannan aya faqala shaykhun indahu sai wani dattijo a wurin shi ya ce, Samitu Aba Hurairata, na ji Abu Huraira, radiyallahu anhu ya ƙul, Allah ya ƙara mashi yarda yana cewa, Zakara inda nabi ko zukira inda nabi sallallahu Alaihi sallama an ambaci ita wannan wato bishiya din wurin manzo Allah sallallahu Alaihi sallam. Faƙali sai manzo Allah sallallahu Alaihi sallam ya ce, Ina khabithatun min al-khaba'ith lalle ta mummuna ce daga cikin munanan abubuwa ma'ana tana daga cikin abubuwan da ba a ci da abin da aka ce mai khabith shi kenan ya zama tomi ya zama mugu haram haramtacce ne kenan fa qala ibn umar sai abdullahi da umar yace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hada in manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya faɗi wannan fa huwa kama qala to kamar yanda ya faɗa ne أخرجه أحمد وأبو داود الإمام أحمد دا أبو داود سكفتت دشي وإسناده ضعيف إسناد شمي رونيني من أغاني أبو ميسا زمن تو مي روني صبر وانا دتيجا باسن قوة نيني فقال الشيخ عنده باسن قوة دتيجا بني haka duk yawancin malamai suka ce wannan hadisi baya da hanyar da aka rawaito shi hanya wadda take mai ƙarfi ko kuma ingantacciya. Ma'ana dai, wato, wannan magana ta Abdullahi da Umar shi bai san wani dalili game da game da halaccin mai take bishiya ba. Bai san sai karanto aya, ma'ana ba ta cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta. Sannan kamar ya ce, shi ba zai ce haram ba, ba zai ce halal ba bai san hukunci ba ya karanto aya a riwayan ba kuma riwaya ba ta inganta ba muna ganewa ko to kenan tana daga cikin wato abubuwan da malamai suka yi sabani wasu na ganin wato haramun ce bishiya haramun ce ba a ciki kamar yadda abu hanifa da imam ahmad suka ce wato haramun ce saboda wannan hadisin da aka ce abu huraira ya ce ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an faɗe ta a wurin shi ya ce inna khabithatun min al-khaba'ith sai suka tayi akan wannan hadisin duk da yake mai rauni ne Imam Malik kuma ya tafi akan cewa lalle ita bishiya halalci saboda mi saboda rashin tsayuwar dalili wanda zai haramta ta babu shi ba asali kuma cikin abubuwa in dai ba zahirinsu suna da wata mugunta ba ba asalinsu halal ne al'aslu fil ashiya'i al'ibaha asali a cikin dukkan abubuwa gaba ɗaya halal ne sai in suna dauke da wata cuta ko wata mugunta ko wani dahi ko wata guba wannan guba sai ta haramta su to da duk me amfanin ka ci abu kuma ka halaka amma an ba haka ba asali cikin komi halal ne awwa matsala ce ta usulul fiqh Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karba hadisi daga Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yarda yace na Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anil jallalati Manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga jallala dabba wadda take cin jalla me jalla kashi dabba wadda za ta zo ta ci kashi ko tsuntsun da yake cin kashi manzo Allah ya hana ci shi wa albaniya ko manzo Allah ya yi hani daga shan nonon su domin cuta ne akhrajahu al-arba'atu malamai guda hudu suka fitar da shi illan nasa'i sai imam an-nasa'i ne bai fitar da shi ba wa hasanahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi kuma yace hadisi ne wanda yake mai kyau yana hadisi yana nuna mana haramcin ita jallala jallala a cikin inda za ka ganinta cikin abin nan cikin littafin iziya za ka jallala ita ce dabba ko tsuntsu wanda yake cin kashi kama agwagwa kamar kaza da sauransu kamar jaki kamar akuya duk cikin dabbobi duk dabbobi ba duka suke ci ba amma cikinsu ana samu hatta shanu ana samu masu cin kashi rakumi ana samu to kenan duk dabbar da take cin kashi to haramun ne a ci ta kuma haramun ne a ci namanta kuma haramun ne ma a hauta duka an hana kai ibn hazm ma cewa yi duk wanda ya tsaya a hilin arafa bisa dabbar da take cin kashi to aikin hajji shi ma ya lalace sali mutanen da ibn hazm malami ne daga cikin malamai na da wajen shekara dubu shi ma aka yi shi cikin malamai ne da aka haifa ƙasar Isman ta da kayan ta zama ƙasar 'yan balo da ƙasar malamai ce. To yana cikin manya-manyan malamai. To ya ce, duk wanda ya je aikin haji, ya yi tsaye bisa raƙumi ko bisa jaki, alhali wannan jakin ko wannan dokin, ko kuma wannan raƙumin yana cin kashi. Saboda an hana tsayewa bisa ita, an hana hawa a yi zanna bisa ita, kuma tana cin kashi. to aiki hajjin mutum ma bai inganta a bayan da shi kun san shi zahiri yake aiki da shi shi zahiri ne to abin da yake zahiri ya zo to ba ba gudu ba ja da ba ba baya wata fassara ita dai wannan za a dauka kawai shi yasa mazhaban shi yana yana amma a zage uba amma ya halatta amari uba babu dalilin da ya ce a mari uba amma akwai dalilin da ya ce wala ta kullahu ma uffin kakka gaya masu magana ta tsoki wala ta naro ma kakka yi masa tsawa amma babu dalili da ya ce kakka mari ubanka da saboda haka kana iya marin shi amma kakka zage shi kaga yi kaga yi a wannan ana ana gaya ma wani malami ne ba wai haka addini yake ba shi kada yake da wannan fahimta cikin malamai ba wai ba wai na gayin cewa ya halitta ba ina ya halitta yana cewa ra'ayin shi kenan shi shi zahiri kawai yake aiki da shi to kaga in ba in ba batan basira ba ai gara ka zage shi gara ka zage babanka da kamare shi duk ba su da daɗi amma wane ya sauki mafi sauki shine mari abin nan kai zagi ko bakan magana amma mari kana iya sabba ma mai fa lalacewa kunnen shi kuma cin mutunci ma na mari ai yahi na zagi anya duk wanda ya mari baban shi ya kara kallon shi haka Allah ya kiyaye to saboda haka a malamai suka tafi akan cewa a dabba in tana cin kashi ko ta zama to haram a ci ta amma ba wai ana nufin ba a cin naman ta kwata kwata ba A'a. kuma ba za a kira ta da mai cin kashi ba sai in galiban abin da take ci shine kashin kayan ta ci ciyawa sau ɗaya tana iya cin kashi sau biyar neman shi take yi saboda ta saba da shi tana jin daɗin shi aga naman ta shi ma dai ya lalace to idan ta zama haka galibi abin da ta yi ci ƙazamta irin ta kashi to shi kenan haramun ne a ci naman ta kai tsaye wasu malamai suka ce ma ko da an dafa ta ma ba za ta tsarkaka ba ko da an dafa ta an sa kayan yaji sosai a ciki ko da warinta ya tafi to tana yiwa yana nan cikin ne ba ka yin shi muna ganewa ko to saboda haka kenan ba a cin naman ta sai an tsare ta sai an tare ta an hana ta hita na wani lokaci wasu ka ce ana iya tsaida ta tsawon kwana arba'in a tsaro ita ba ta zuwa ko ina a ita ba ta abu mai kyawu cikin waɗannan kwanaki arba'in naman ta zai yi kyawu sai a yanka idan ta zamanto wato babba ce an rawaito abdullahi dan umar kazar shi in za a yanka ta sai ya ɗaure ta ba ta hita ya sa ta cikin hakurki sai ta yi kwana uku to da kasan kaza Eh, musamman kaji irin nada ba ka raba su da cin kazanta amma shi imam malik fahimta shi kawai ana cin ta babu wani laifi Ma'ana ya taba akan cewa makaruhi ne cin naman ta ba ba haramun bane saboda haka ana ana iya cin ta kai tsaye ma ba wani abu bane amma dai abin da ya fi shine a rike ta tsawon waɗannan kwanakin. Yawwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Yana wasu malamai suna ganin in kaza ce tsuntsaye ne ƙanana aka irin su kaji da agwagi da sauransu to kwana uku. Idan akuya ce sai a mata kwana bakwai. Idan saniya ce ko kuma taguwa sai a mata kwana nawa. Saboda yawan naman. Yawwa. Sai a mata kwana goma sha hudu. wallahu subhanahu wa ta'ala alam Allah ya sa mu dace da goma ake kira ku tambayoyi suna da yawa nawa ne nan guda bari mu kara hadisi da وعن ابي قتاده رضي الله عنه عن كربو حديث daga abu qatada ta Allah ya kara mashi yarda fi qissat al-himar al-wahshi a cikin labarin wani wato jakki na daji fa akala minhu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci daga naman wannan jikin da dashi wanda yake nuna cin naman jikin daji halal ne ko ba haramun bane a wannan mun karanta a cikin kitabul hajj in ba ku mance ba mun karanta can cikin kitabul hajj cewa abokata da ya kawo manzala sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda mun yi bayani muka ce in an horoto ma mutum dan shi ne to ba ya ci in yana aikin haji in kuma an horoto aka ba shi kyauta ba dan shi aka horoto aka gan shi ne aka ba shi kyauta to sai ya ci saboda warauta an haramta ta ga ga mai aikin haji idan hadisi dalili ne akan halaccin cin naman wato jakkin daji kuma kamar ijma'i ne shi ma malamai duk sun yarda da wannan babu sabani a tsakaninsu wallahu ta'ala alam abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yayi mana Allah ka samu gyara alaikum salam wa rahmatullah kuma ba yi ne yana tambaya wai nama agwagwa ba mu yi magana shi ba Ai, sun ce duk naman wani tsuntsu tsare.
kenan kamar su agwagwa muka ce su kanana ne ana kwana uku za a ba su a killace su a hana su ita kuma wannan duk bayanin ma duk mun yi shi can farkon littafi duk mun yi magana jallala can farkon littafi mun kuma cewa kenan ba wani sabon abu bane ya huce
yawa wannan Na'am.
kuma yake tambaya ce ko ya halitta mutum in zai arme yarinya wadda zai arme na ya ɗauke ta saman moto ya kai ta wajen wasu al'amura na bikinsu da danginsu
wai ya halitta ga mutumin da zai auren mace kayan a yi auren ya dauke ta ya goya ta bisa moto ya kai ta wurin waɗansa shirye-shiryen wato bukukuwansa da za a yi bai halitta ba ba ne shaidan yana nan bare ma shirye-shiryen biki yake yi, kawai sai shaidan ya ce mata ka wuce a ganin so nawa aka samu wannan saboda haka na Allah mutane masu neman aure ku zanki hakuri kuna nisa da matan ku waɗanda za ku aura. ku zanki hakuri mu'amala ku da su ta zamanto tare da mutane ne ba ku kadai ba in ma wani wuri za a ɗauka su to a ɗauke su tare da mutane yau a ɗauke su tare da ƴan uwansu ƴan mata ko tare da wata babba cikinsu ko magajiyarsu ko wata ƙaunarsu mai aure a ɗauke su ɗai ko kuma tare da wani ɗan uwanta sau da ko da dai shaidan ya ya ya kawata maka wani abu ba za ka ba za a yi wani abu ba a yi haƙuri a zan bin doka saboda matsala ake samu wani lokaci dab da auren wannan abu ya faru sai ka ji mata kuma ta ta hita daga ranka to saboda haka a zan ki haƙuri gaskiya Allah ya samu dace amin wannan kuma ya ce eh, idda wanda mijinta ya rasu ya barta da ciki amma sabon ciki haka ya za a yi ita mata hudun za ta yi da kwana uku.
wai id- iddan macen da mijinta ya barta da ciki amma cikin bai wuce wata ɗaya ko eh haka wai wace irin idda za ta yi idda za ta yi ta wata takwas sai ta haihu wa wulatul ahmali aka ce ko na
ajaluhunna an yadana hamlahunna da zai barki wata tara saura kwana uku ki haihu shi kuma Allah ya mai cikawa ana cikin zaman makoki kika haihu shikenan ke kin gama haka ne
kamar yadda kina iya shawowa da mata saura da za su yi wata hudu da kwana goma su ma sai ki hakuri su shawo da ke mana shi kenan hakuri zaki sai kin haihu sa'annan idda ki ta kaki na'am
ya ce wannan kuma yake tambaya mana wai wannan ne ya fara musulunta a garin madina a wani fa'ida cikin
cikin wa a musulun a cikin farkon musulunci a wa- wane ne ya fara musulunta a madina
wai yana tambaya farkon wato musulunci wane ne ware musulunta a madina cikin farkon musulmi wannan gaskiya yana da wahala duk riwayoyin da ake ana ba da labari dai mutane sun musulunta sun karbi musulunci an tura musu musu abu don haka yawa an tura musu musu abu ya koyar da su ya koyar da su addinin musulunci saboda haka dai waɗanda suka musulunta na farko farko akwai sa'ad ibn ubada akwai usaid ibn hudayr akwai ah, sa'ad ibn rabi ga su nan dai su ne farkon waɗanda suka musulunta amma a tantance a ce ga wanda ya fara musulunta sani na wurin Allah subhanahu shi kenan Allah sa shi.
na'am
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
na'am Wani wannan tambaya ce eh, ruwan da ake shafe ake shafa kunnuwa. Eh, in ana rola kai. Ruwan da aka shafa kunnuwa ya halitta a yi da shafa kunnuwa da su koko su san kara tabawa.
wai yana tambaya ruwan da aka shafa kai da su wurin arwallah ana iya shafa kunnuwa da su akwai matsala akwai sabanin malamai mun karanta na wurin can cikin kitabul wudu cewa shin ko sai an sabanta ma kunnuwa ruwan da za a shafa su ko ko ruwan da aka shahi kai ma na iya shafa kunnuwa da su a malikiya ana iya yi amma dai wa tajdidul ma'i lahuma menene ha sunna ne ko mustahabi ne na'am saboda haka kenan da a ce ruwa na da yawa sosai ga akwai lema sosai ga hannunka lokacin da ka kare shafukanka akwai lema da yawa da wasu malamai sun ce wannan lema din kana iya shafa kunnuwa da ita. idan kuma dama ga hannunka ruwan ba su da yawa bare su bar maka lema to ka sabanta yayi Allah ya sa mu dace
sai sai tambaya ta biyu mana yace ya halitta mutum ya yi addu'a cikin ruwan wanka ya je yi wanka kuma zai yi cikin mutar shiga haka wani zai ta
ko ko ya halitta mutum ya addu'a cikin ruwan da za a yi wanka da su ko kuma in za a yi wankan ina za a yi wankan ya halitta ya shiga magiwaye da su ya wanka da su ya halitta mutum saboda tsari ko saboda neman lahiya ya yi addu'a ga ruwan da za a yi wanka da su ya masa addu'a amma dai duk ruwan da aka yi ma addu'a to an so a samu wurin da za a wankan ruwan nan za su tsayawa ba za su kwarara ba su je wani wuri mai kazanta ba saboda suna dauke da karatun da aka yi musu saboda haka in za ka wanka da su shi kenan sai ka nemi wuri bayan ɗakin ka kuma ɗaki- ya zama bayan ɗakin ka ƙasa ce ba siminti ba ne saboda siminti kwararowa za shi kuma ya zama to wuri ne wanda sai an sai an dade wani bai burin ba bare ya taka ba to haka ake so ba a so ka shiga magewaya da su saboda magewaya gangarawa za su cikin ruwan dauda cikin ruwan kazanta a su kuma suna dauke da karatun ayoyi na alkur'ani mai girma kaman ruwa ne masu tsarki kuma ka ka hada su da kazanta Allah ya sa mu dace kira sallah
Allah ya ce ya halitta mutum ya buɗe gidan gidan kallon balo
wai ko ya halitta mutum ya bude gidan kallon balo wasan balo wasan kwallon kaba tana daga cikin wasanni masu ɗaukar hankali wasanni masu shagaltar da mutane wasanni wanda in ana yin su fa lokacin da ake yin su in ya ci karo da sallah galibi mutane ba su hita kaga da abin da zai hana ka ibada ana ibada kana shi kana nan kana kallon wata wasa wa- wasan da amfanin ka da ita kawai jin daɗin kallon ta ne kada kake daga nan babu wani abu da kake samu to ko kasuwancin ka in zai ɗauke kasuwanci shagon ka in zai hana ka ka tai sallah kaga wannan kasuwar ta zama haramun ki, kai gare ka saboda haka wasan ƙwallon kafa tana daga cikin wasanni masu ɗaukar hankali tunda su masu yin ta ba ba ruwansu da sallah wasu za su yin tarar juma'a karhe ɗaya za a fara ta lokacin da liman ke hawan bari sai lokacin za a fara daga mutum na tunanin juma'a yake taya ko taya yake kallo sai ka je ka iske yi gida ya cika da mutane ko ba haka ba an taba yi wata shekara kuma sai ta fado yadda 'yan- 'yan- 'yan- 'yan 'yan- 'yan afirka ke so musamman 'yan afirka na makiyan france france da senegal aka ta faɗo kundin wanda ne aiko karkare ɗaya aka fara ta yana ko ɗaya ba wani abu ne ana dai masallaci liman na hudu ba su kuma yan canjin ana ta kuwa eh ana kuwa kuma aka ci faransu ɗaya da banza ko ba haka bane kusan shekara yanzu sha nawa da ta wuce ha ko shekara ashirin ne kusan shekara ashirin yanzu an dai milma ne ko
domin dai Demel nawa ne? Biyu. To ka gani, liman na inna alhamdulillah ku kuna eh an ci faru. Allah ya kiyaye. Saboda haka dai a- a guji mutum ya sa abin da za a yi shi ya alheri gare shi. Na'am.
na sama da nufi daga ce da turuwa mai kewa ta cikin gida ya halitta aka shiga
Wai ta ciro ruwa mai hitawa cikin gida halitta a kashe ta. Kamar da abin da zai cutar da mutum zai cutar da gidan shi da iyalin shi da abincin shi to ya kamata shi ma ya yi kokari ya hana shi zama wurin saboda haka ya halitta in ta shigo masallaci hana mutane saboda kakace masallacin za ta yi gaba daya da sai a yi kokarin mera ta kasa da tsaya can ta yi rayuwarta haka in cikin gida ne tsakiyar gida ko cikin daki din raba ta ke saboda canye gida take canye wuri take kuma bata shi take yi saboda haka yadda za ta bata ita ma sai a bata ta amma haka kawai a zuwa iske ta ga daji tana rayuwar ta ce bara a kashe ta shine ba ya da kyawu ko wani wuri da ba ta cuta ma kowa shine ba ya da kyawu amma in ta cutar to shikenan kashe ta ya halitta na'am Sai- sai sai akwai wani yana bara addu'a mana ga maki shi ba ta daya wani yana bara addu'a ga mahaifiyar shi da ba ta lahiya Allah ba ta lahiya ko ne tambaya a zuci maganin yake ne masu wani mutum ya ce da ya tsari ya sha tsarin kawai haji shi ne ke cewa ya halatta haramun ne. magani yake nema sai wani ya ce mai yayi hitsari cikin kwalba ko cikin roba ya shanye hitsarin ya wanka da shi kuma hitsarin shi bai halitta ba saboda hitsari na jasa ne hitsarin mutum na jasa ne hitsarin rakumi da aka ce ka ci ka sha shi wannan ba na jasa ba ne yawwa da da kashin rakumi da hitsarin rakumi ba na jasa ba ne amma hitsarin mutum na jasa ne ba a kuma magani da najasa. Saboda haka wanda ya ce ma ka yi tsari ka shanye, ba larura ba ce irin wadda magani ne ya kamata ka je ka je gaba ka nemo wani maganin ba a magani da najasa. Na'am.
Na'am, assalamu alaikum.
Salam.
Ana yana yana tambaya menene hukuncin cin maciji?
Wai mai hukuncin cin maciji yana nan ta yi za mu gani.
Na'am.
Bai da kyawu. Zai zo mu ga muna yana nan ta yi za mu gani. Shi kenan. To Allah ya raba mu da cin maciji. Allah ka ba mu lafiya da mana lafiya zata ci. Allah ka raba mana asiri duniya da lahira. Allah ka kawo mana karshen wahala gaba da ya Allah. Waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi. Marasa lafiyan ma Allah ka ba su lafiya. Suna nan ko suna gida ko suna ligida suna jiya Allah ka ba su lafiya. Marigayen ma Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su muta Allah ka hada mana su gida aljanna. Malam Sani dan jato da Allah ya macika waje Allah ka ji kanshi da gafara ya Allah. Allah ka mashi rahama Allah ka sa kunce shi hutawa ce ya Allah. abinda ya bari Allah ka sa mashi albarka ya Allah Allah ka albarkaci zura shi ya Allah Allah ka sa ma almajiran shi albarka ya Allah Allah ka sa ya samu magada ya Allah Allah ka sa ya samu magada ya Allah Allah ka sa ya samu magada ya Allah Allah ka saka mai da gidan aljanna Allah ka nemta shi a cikin kabarin shi ya Allah da dukkan mamatan musulmi gaba da ya Allah ka baka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka raba mu da fitina da tarzoma da hayaniya da tashin hankali Allah ka kwantar da hankalin mu ya Allah Allah ka kare mana jami'an tsaron mu ya Allah Allah ka kawo karshen 'yan ta'addan da suke hana mu zaman lafiya ya Allah duk waɗanda suke hannun 'yan ta'adda Allah ka matsa musu sake su ya Allah Allah ka matsa musu sako su ya Allah Allah ka matsa musu sako su ya Allah wani bawa Allah da yake bara addu'a cikin waɗanda ake karatu tare da sunan za a mai aiki banda gobe a can likitan reference yana bara addu'a Allah ya sa a yi lafiya kari lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa mu fara rabo shi da ciwon ne da dukkan marasa lafiya waɗanda suke jira a masa aiki Allah ka sa ya aiki lafiya kari lafiya ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah ka raba mana zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu kasuwa mai albarka Allah shagunan mu da yawa sun mutu Allah ka raya mana su ya Allah shagunan mu da yawa an rihim sai Allah ka buda mana su ya Allah shagunan mu da yawa masu su sun gudu masu bar gari Allah ka maido su ya Allah ka maido su cikin iyalin su ya Allah ka ba su aiki ka ba su aiki ka ba su kasuwa mai albarka ya Allah Allah ka jiro kon ya Allah Allah ka wadata mu ya Allah ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata ya Allah Allah ka kara mana imani ya Allah Allah ka yafe mana zunuban mu gaba da ya Allah Allah ka yi mana gafarar su ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka ya Allah Allah ka shayar da mu ruwan sama daidai da mu ya Allah daidai da tattalin arzikin mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ma sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كرما الا نفسته ولا داعيا الا اجبته ولا سائلا الا اعطيته ولا ميتا الا رحمته ولا مبتلا الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا عيبا الا سترته ولا دين الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الى ان تنال قضائها ويسر يسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة وأنا للأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين